idan ba a manta ba jiya muna cikin suratul anfal anfal muke ciki sura mun kwana aya na biyu za mu tashi a na uku insha Allah akar makalla bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألا أنا سمة سكوب مؤمنين لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا sannan wala rabbihim yatawakkalu to har yau da sifan mu'minai alladhina yuqimuna as-salata wadanda suke tsaye da sallah ya tuna biha bi huquqiha suke zuwa da ita da haƙoƙin da aka dora akan sallah wa mimma razaqnahu yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su fi da'atillahi a cikin bin Allah أولئك هم المؤمنون حقا ولن جانب كان موصوفون بما ذكر وأن أكا سبا جاكو أبو وأن أكا أمتا سوني مؤمنين حقا تلك الجزية بلا شك باب شك لهم درجات درجة من تبدا قليل درجة معناها منازل في الجنة متوقع الجنة عند ربهم والمبينين sannan wa maghfiratun da gafara wa rizqun da kuma arziki karimin mai girma sun jannati a cikin aljanna
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهلك لها بكلماته ويقطع دابر الكافرين Allah yana sama da sufofin mummunai na miƙa wuya ga Allah ya ce rizqun karim an ce ranar kiyama in yayi mutane za su digirgi za su je aljanna a cikin masu digirgen nan akwai mai jihadi fi sabilillah akwai mai kyauta akwai mai gudun duniya akwai malami kowanne ya ce ni zan riga shiga wannan ce ni zan riga shiga wannan ya ce ni zan riga shiga sai jibril ya zo ya shiga tsakanin su kai da kace kai za ka fara shiga kai ne jihadi me yasa ya ce na yi jihadi har aka kashe ni fi sabilillah ce to sai na ta san kai za ka fara shiga sai ce wajen malam ya gaya mu sai ce to kai ko yau ko da shi me yasa kace za ka fara shiga sai na kashe dukiya na saboda Allah ta wajen wanda za ka riga shiga a sai wajen malami sai a zo wajen mai gudun duniya kai kuma sai na kace kai ne za ka fara shiga sai haka malamin zo gaya mu ni zan fara shiga a jannan wajen wakati ya ce wajen malami ya ce to duk ku taru ku girma malam malam ya fara shiga sai malami ya ce ya ubangiji na ni kuma ina so a girmama mai kyautar nan dan da albarkacin shi na samu ilimi ya fara shiga sai Allah ce to duk ku shiga baki daya to shi Allah ya ce arziki ne girma a cikin gidan aljanna Allah yana faɗi irin sifar mu'minai kama akhrajaka rabbuka min baitika kamar yadda ubangijin ke zirar da kai daga dakin ka bil haqqi na gaskiya mutakalliqun ya kharaja inna fariqan hakika yanki min al mu'minin daga cikin mu'minai lakarifuna kubuja suna kin fita ne wan jumlatu halin min kafi akhajaka wa kama din nan khabar mutada illa ba'da mutada ne mahzufun wanda aka shafe ay hadhihi la hadi fi karahatihim laha wannan hali a cikin kin fita da suka yi misli ikrahi da misalin fitanka fi kariyar fi hali karahatihim a halin kin ka fita amma ba su zo ba a ƙarshe ne ya zama wa kana khairan lahum ya zama musu alkhairi fa kazalika ainan haka nan fa zalika fa kazalika ainan haka ne wa zalika anna ba sufyan aba sufyan kayyima ya dawo da ibi ir min ash-sham fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne fita wa sahabi da sahabar sa ne yadda mu walusi ganima fa ani man quraish quraish suka ji labari fa kharaja abu yani abu jali ya fito wa muqatilu maka da mayakan maka da yin zurbu a nahadin su tun kuɗe ga barin ayarin su ko mun nafiyar wa haka abu su gane bilayyar abu su gane ya riko da ayarin nan dari ga sahil fa mu'ana bana jasa tsira wa kila da abi jali yarje fa bayaki wa tsara ila badrin yazo badar fa shawaru fa shawaru sallallahu alaihi wasallam asabu annabi ya shawarci sa abban yana ce musu inna Allah wa adani ihla qa'ibatayn wa baqu ala kitab an-nabi wa kariya malu zalika suka yi muwafaqa ya ki nabi don suka ce a ba haka ba wala min sa'id da zalika wato tabbatacce abu ne tabbata bayan annabi ya hijira zuwa Madina ya samu shekara biyu ga irin cutar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin neman shi da suka yi sun shawara za su kashe shi a garin nan ba Allah ya tsira da shi ga waɗansu can a habasha an kore su ga irin azabtar da ake yi wa muminai yau ga shi Allah ya canza ma annabi gari ya dawo Madina ya samu taimaka to ranar sai annabi ya samu labarin cewa jama'ar mutanen Makka masu zuwa matauci kasar Sham sun tafi sun je sun so kaya daga Sham kuma ba su da hanya sai ta Madina nan za su bi gefen Madina su wuce kuma duk dukiyar Makka yana ciki da kuma mutum saba'in suke to wannan dukiyar ce ke sa suna gawa har suke yakan musulunci da annabi muhammad mazala ta suna nan sai mafarki cewa to allah fa ya ba shi dama ya je yaki waɗannan mutane sai ta ara sabai ce to na yi mafarki allah ya bani ɗayan mutane biyu masu dawowa daga shamfin nan da dukiyarsu za mu je mu yaƙe su mu karya su mu kwace dukiyar don ganima ne gare mu sabai suka ji daɗi ba su wuce mutum ɗari uku da ‘yan kai ba su kuma waɗancan su saba'in ne ga dukiya sabai suka fita ba wani shirin makami shirin ne yanzu nan kamar za a ture su a ƙwace dukiya to kai abin su bayanin zai ka samu labari sai ka aika mutanen maka domin shiga haɗari fa kun san dukiyan kudu na hannunmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tsare mu ya kwace mana dukiya da dukkan abin da muke tare da shi ya aiki wani wai shi nan nan ya biya shi kudi ya je ya gaya ma mutanen maka abuja ne ya ce haka za a yi sai tattara mutum dubu da kayan fada da kayan yaki ya kamo hanya don su zo su kwaso dukiyarsu shi abu su jana da ya tabbatar da in ya zo jan annabi ba zai tsira ba sai ya bar wannan hanya sai ya koma can bakin kogi ya ta bin kogi ya ta bin kogi har tsira annabi na nan bai san abin da yake faruwa ba su kuma can da suka zo za su kare dukiyarsu sun zo kan hanya sai aka ce ai ai waɗanda kuka je za ku tare ma dukiyan ai kun tsira ku koma kawai abin ku koma sai abuja ne ce mu mu mazaje ba za mu koma ba ai sai mun je inda annabi yake mu kashe shi mu sha giya mata su yi mana rawa kuma mu yanka shafi mu yanka raƙuma mu shi haka za a yi ka koma yake wallahi ba zai koma ba shi sai ya je to aka kamo hanya da wajen mutum dubu a cikin su da su Abbas babban manzo Allah ta manya manyan Quraysh manya manyan ne mutanen Makka manyan kafiran to kamo hanya gashi cikin wata Ramadana aka zo Badar na ka zo Badar manzo Allah sallallahu alaihi zauna yana jira su kuma suna zuwa inda suka zo din nan sai suka zauna wurin da yake wurin tabo ne nan kuma inda sabon manzo Allah suke yashi ne to ya rasulullahi mun yaki a nan doki ba zai iya kaiwa da komowa yana gudu a cikin yashi ba su ko wadancan za su iya gudu sai Allah ce ba komi sai Allah ya zubo ruwa da daddare aka yi ruwan sama mai yawa sai wurin sai ya zama mai taushi sai ya zama zabo to kamin nan manzo Allah sallallahu alaihi ya tara su yace to kun ga abin da ya fito da mu ya gudu sun bi ta bakin kogi me kuka gani wanne za mu yaƙa mu bi su mu kwace kayan ne ko ko a mu yaƙi waɗannan wanda suka zo da kayan fada to zaman lokaci ya rasulullah ai ba mu zo da shirin fada ba mun zo mu kwace abu ne mu koma waɗancan ko sun zo da shirin fada yaya za a yi mu je mu tari waɗancan to shine Allah ya ce su ba su son aje shi kuma annabi ya ce ku dai ba ni shawara ku dai ba ni shawara idan annabi ya ce a ba shawara zai ce ya rasulullahi waɗancan sun fito da kayan fada ne ba mu ba fito da kayan fada ba ya ce ku dai bani shawara sai na bakar sai ta ce ya rasulullah duk inda Allah ya nuna maka gaje za mu duk inda Allah ya nuna maka gaje mun yadda sai na umar ya tashi ya faɗi haka sahabbai suka dace su faɗi haka annabi ce ni ban ji shawara ba sai wani shugaban lansar shugaban mutanen Madina sa'ad sai ta ce ya rasulullah ina zaton kana nufin mu mutanen Madina ne ko shi kake nufi ko mun baka shawara duk inda Allah ya ce ka je ka tafi mu ba za mu yi maka irin mutanen annabi Musa da aka je yaki suka ce idhabu rabbuka fa inna fa qatila inna hauna qa'iduna mu za mu ce maka idhabu rabbuka fa inna qatila wa inna ma'akum qatiluna abinda za mu ce maka duk inda za ka je kai yaki kuma muna tare da kai kuma nan zana na tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni na zabi je yaki waɗancan masu shirin shikenan zabai wasu ba sa so annabi ce a daidai an kama hanya an je wani wuri sai annabi ce an tsaya addu'a wallahi Allah ya gwada mini ya bani nasara akan waɗannan mutane ya gwada mini ya bani nasara akan wannan mutane amma bari ya addu'a ya daga hannu yana addu'a Allah kai mun cika mini alƙawarin nasara har ma ya shi shi na faduwa sai na Umar na maidawa sai na Abubakar na maidawa manzo Allah hambatin shi a sarari yana addu'a yana addu'a to daga nan sai na umaru sai na bakar ce an karba an karba ya rasu wallahi wanda suka je wurin kenan sai annabi ya ce kamin ma a fara yakin ce kun ga nan nan za a kashe abu jahali kun ga nan nan za a kashe shaiba nan nan za a kashe utba nan nan za a kashe kaza to za ka zo muka yakin kenan Allah subhanahu wata'ala sai wani abu su kasanan da suka zo su dubu sai suka ga jama'a annabi sun fi dubu su kuma sahabban da suka je sun ga jama'an jama'an kafirai sai su ga su kankani ba su wuce mutum saba'in ba su waɗancan kafiran don a shaƙi a su ɗan waɗannan mutum nawa za mu kashe su yanzu nan to to shine Allah yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna yujadilunaka suna maka jayayya bil haqqi a cikin gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana lahum gare su ka annama yusaquna kamar ana koran su ilal mautu zuwa mutuwa wa hum yanzuruna suna kallo ilayhi zuwa gare shi iyanan kurukun fi karahati a cikin kinsu ya mutum ɗari uku wanda ba dawaki ba makamai za su nufi mutum dubu mutum dubun nan kowanne da makaminsa kowanne da dokinsa kowanne da menene nasa واذكر قدنا يا رسول الله إذ يعيدكم الله إلى طائفتين يا إن الله يكيمكم على قول إن ينكي بيو كو عير كو نفير عير سوني وانو سكا داو دوكيا واندا أبو سفيان يكيشي نفير شيني واندا دسو أبو جهل سكا فتوني شيسي أنجي عين شاكيا Allah ya ce na dai maka alkawarin sai ka samu ɗaya ko dai ka samu ne dukiyan ko ka samu waɗancan a wata wasu na hira bayan fataini an halakum Allah ya mushi alƙawarin ɗayan yanki biyun nan ya zama nasu wata walluna ku mu'minai kuna nufin an na ghaira zati shauka wanda ba su da makamin nan wanda ba su da kayan yaki wa huwa al'ir takunu lakum tazamuna li illati ta'addudi adadiha li illati saboda karancin yawan jama'a wa wadati ya ba ta da wani tattali kuma bi ila sabani an nafiyar amma shi Allah da manzon Allah ويريد الله أن يهلك الحق yana so ya tabbatar da gaskiya ya yi mu bi kalimati da kalmominsa a sabiqati wanda ya riga da tuhur islam wa ya kada ya yanke dabir al-kafiri na karshen kafirai akhirahum bil istihsan na
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم shi yasa Allah ya hore su da yakin nasir ya yaka ne lirhikal haqqa dan ya tabbatar da gaskiya wa yabdil al batila ya sha da ƙarya shine kafirci walau kare har mujrimun ko da mushrikai sun yi zalika wancanin ka واذكر كتنا يا رسول الله إذ تستغيثون ربكم لو كتن النبي يكي نيمان تيمكم الله تنزبون منه الغوثة كان نيمان تيمكم bin nasri da taimako alaihim a kansu yana daga hannu yana Allah taimake ni akan su Allah taimake ni akan su Allah ce fasta jaba lakum ya amsa mu inda ya amsa anni bi anni mumiddukum sai na baka da ce ya rasulullah ja'an nasar ja'an nasar addu'a ya isa nasara ya zo nasara ya zo yace gaskiyan ka Abubakar ga mala'ikun sun fara sakowa ina ganin su Allah ya ce zan dade ku bi alfin minal mala'ikati yanzu dubu ne to zan kawo mala'ika dubu murdifina suna masu bin juna yardifu ba'dhum ba'lan wannan yazo bayan wannan to mala'ika ɗaya ma in ba don Allah ya nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ai mala'ika ɗaya ma in ya kai sura guda ɗaya to zai kashe amma Allah saboda girmama annabi ya ce to ga mala'ika nan dubu a can sunan da ya wuce ma mala'iku ma dubu biyar ne ai malaika jibril ka saukar dubu kai mika'il saukar dubu biyu malaika mika'il saukar dubu malaika azrail saukar dubu duk Allah ya ce na ba na me yadu balu bada wa adamu iyahu yayi masa alƙawarin dubu da farko sun masarar salata da alafin sannan mala'ikun aka ce su kai dubu uku sun hamsin sannan biyar ma kama fi ali imran wa quli'a bi alifin ka ablata نعم كابلة جمع جمع وما جعله الله الله يجي بان سنيا wannan dadin malaiku daga dubu ɗaya har su kai dubu biyar ba illa bushra sai dun bashara kawai litanna inna bihi qulubukum dan zuciyan ku ta nada da cewa ga yawan malaiku har sahabi ya kace sukan bi kafiri za su kashe sai su ga kanshi a ƙasa ba ga mai kashe ba mala'ika ne وما النصر إلا من عند الله نصر في ذمو سيدك الله إن الله عزيز ألا بوائين حكيم بني
إذ يغشيكم النعاس أمواتا منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب واذكر إذ يغشاكم النعاس yayin da gengedi yake lullube ku amanatan don aminci ka san in tsoro yayi ma mutum yawa baya iya bacci ko ciwo yayi yawa baya iya bacci to sabai ga su su ɗari uku da wani abu sun fuskanci mutum dubu sai ga su da makami a hannu da daddare suna gyangyadi saboda Allah ya nabar da su har makami na faduwa su kazar suka zo suka kewaya suka ce oh waɗannan mutane kai ba ɗan adam bane wannan a cikin halin wannan tsoro har suna bacci shine Allah yake tunatar da su ku tuna ya rasulullah lokacin da na natsar da ku har gargaɗi ya zo muku amnan mimma hasala lakum aminci daga abin da ya tabbata gare ku min al-khawfi daga tsoro minu daga Allah ta'ala wa yunzil alaykum min as-sama'i ma'an kuma yana saukar muku ruwa daga sama li yutahhirakum dan ya tsarkake ku bihi shi min al-ahdath wal janabat wa yuzhibu ankum rijsa shaytan ya tafiyar da waswasin shaytani gare ku waswasan ilaykum bi annakum cewa ku lau kuntum alal hakima kuntum zam'ana lokacin da suka zo suka sauka inda suka sauka ba ruwa inda kafirai suke kuma akwai ruwa to ga tsanani ya yi yawa a wannan lokaci sai in Allah ya ba su ba ruwan sai su ce ai ba su akan gaskiya ne shine Allah ya ce to bari in kawo ruwa mai wanka yayi mai sha ya yi wanda ya kwanta ya mafarki ya janaba ya yi sannan kuma wannan ya wanke daular da yake jikin ku na cewa inda kuna kan gaskiya ne Allah ba zai baka wannan halin ba duk Allah ya kawo ruwan na mudisina wal mushrikuna alma su mushrikai suna can bakin ruwa walau na uliyar bi da qulubikum dun ya daura zuciyanku bil yaqini da yaqini wa sabri da haƙuri wa yusabbitu bil laqda ya tabbatar da duga dugi an da su hasar rabbi kan duga dugin su na tsaye a cikin rairayi domin lokacin da ba yi ruwa ba doki ba zai iya sukuwa a cikin yashi ya je ya dawo ba su ma ba za su iya tsalle a ciki suna kai makafiri duka ba sai Allah ce to shikenan duk zan yi maganin wannan a zuba ruwa ruwa ya danne yashin wurin yashin ya zama wuri mai tauri sannan ga ruwan suka sha su kuma kafiran wurin su yi santsi da doki ya fara tafiya sai a dami Allah ce na yi haka ne dan ku san taimako yana tare da ku a ta hadi an nima abun cewa ni ina tare da ku na masu fi na kada idan yi rabu kai lal mala'ikati yayin da ubangijin kai wahayi zuwa ga mala'iku alladina umidda bihim almuslimin wanda ya dade musulmai da su anni bi anni ma'akum ina tare da ku bil auni wan nasri wa sabbitu alladhina amanu wa tabbatar da wadanda suka yi imani bil i'anati da taimako wa tafsiri da bushara sawalqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba Allah ya ku jalinsu sai na je barazana a cikin zuciyan kafirai alhawa fadribu fawqa al'ana ku bugi gusu bisa wayayensu ar-ru'usa kanu wajen ko ku buja min wanda gare su kulla bananin dukkan yasa ai abrazi ne dai da kumbaje kiyatan hannun da kafa wa kana rajulu namiji a cikin sahabbai ya kasudu yana nufin zarba raqabatil kafiri zai buji kan kafiri fasa sudu sai fasa kada sai fasa kada sai fadi kabla an yasila ilai tun gabani ya sami da shi sai buwar mamu yaje zai su bi bi kablatin manzo Allah yaje zai da tsakuwa فلم يبق مشرك الا دخل في عينيه من خاشع مهزم kuma annabi ya nuna mu'jiza lokacin da aka zo za a yi yakin bayan Allah ya jefa musu razana tsoro ya kama su saboda sun ga yawan muminai ya ninka su su kuma muminai din nan aka nuna musu cewa ba su kai ko rabin su ba sannan manzon Allah ya dibi tsakuwa ya watsa musu yake bismillah dukkan kafirin da yake wurin sai da sai da dutse ya shiga cikin idon sa wanda ya kama don ba gani ko ina yaki shi yasa can gaba Allah zai ce ma ramai sai zarmai walakin Allah rama zalika wanta nan kan azaba alwado bihim bi annahum domin su shaqullah sun saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah wa man yashaqiqi Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon sa فإن الله شديد العقاب أن من تنني عقوبة له بريش ذلكم فذوقوه وأنا لكفرين عذاب النير يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضحكا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهربا لقتال أو متحيزا إلى ذات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ذلكم العذاب وانشانك عذابا فذوقوه أيها الكفار وننتنيش الكافرين في الدنيا الدنيا وأن للكافرين عذاب النار عذابا متى يا تبتك كافرين الآخرة يا أيها الذين آمنوا أنتم تبارك يا الله إذا لقيتم الذين كفروا إذا كنتم مدودا لسوك كافرة ذهبا مجتمعين sun taru ka annahum li kasratihim yazhamun wato an kawo su kaman a ce suna jan gindi saboda yawa shi sa Allah ya ce zahaban sun taru da yawa saboda yawan su ma kaman suna dubule suna jan gindi ne idan kun gamu da su kar ku ji tsoron yawan su wala tuwalluhum al-adbar kar ku juya musu baya munhazimina kuna masu karewa wa man yuwallihim wanda zai juya baya yawan irin ya nan yau malufa'ihi ranar gamuwa da su duburahu illa mutaharrifan sai dai mutumin da ya karkata zai fi jali dan yaki dan rambali idan ana bugawa ana bugawa sai ka nuna kamar ka ji tsoro idan ka nuna kamar ka ji tsoro ka dan karkace haka shi sai juya yana juyawa sai a kashe shi sai Allah ce illa mutaharrifan ne kitali sai dai wanda ya karkace bi an yuriyahu farraja ya nuna musu kamar zai gudu makidatan don kai wawan yuridu shi ko alhali yana nufin ne alkarar da dawowa aw mutahayyizan ila fi'atin ko ko ana cikin yaki sai kaga ka ware daga cikin jama'anka inda jama'anka suke da karfi ka so mu shiga cikin kafirai inda suka bi karfi to sai ka bar yakin ka dawo cikin jama'a min almuslimin daga musulmai yastanjir biya wanda zai nemi taimako da ita to irin waɗannan su ba sai laifi ba shine ce illa illa in sai wanda aka dogar da su suka dan karkace ko suka taro cikin jama'a wannan ba su gudu ba amma wanda ba haka ba sai ya gudu gabarin yaƙi na Allah da manzon Allah dan tsoron mutuwa faqad ba bi galabin min Allah hakika ya koma da fushi daga Allah wa ma'awayahu makoman sa wajen jahannama ne wa bi sal masir makoma yayi muni hiya ita wa hada wannan masu sun an kebance shi bima idza lam yazidu kuffar ala ala al-ardi akan idan kafirai ba su ninninka musulmai ba amma misali Allah ya ce idan dai kafirai sun zamo ɗari ne ba ɗari biyu ne ku ka ku muminai ko ku ko ɗari to ku bai halaka ba to amma in sun kai ɗari uku ko ɗari hudu kaga za a cuce ka wannan babu laifi a ciki shine mai tafsiri ke cewa gudun ya halatta in ka ga kafiran sun ninninka ku biye da biyu amma in dai ba su wuce biyu ba to ka gudu gabaninsu saboda gauransu to Allah ya ce ka koma da mujinsa nan فلم نقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لا تكن وأن الله واحد كيد الكافرين
na'am falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku kashe su ba Allah ya kashe su bi nazrihi iyyakum da taimakon da ya yi muku an ce akwai samari a cikin yakin cikin mutanen Madina sai wani ya ce ni na kashe wani kafiri ni na kashe wani kafiri ni na kashe wani kafiri Allah ya ce a duk ku dakata ba ku kai wani ne kuma ba kuma kuma ka da lakin Allah ka talau an ce samari biyu ne suka tsaya gaban abu jahali ɗaya a baya ɗaya a gaba ɗaya ya same shi a mashi a makogoro ya soke shi ɗaya ya soke shi ta baya ya ba da kwaramai mutu suna ce mun mun kashe Allah ya ce ba wanda ya kashe a cikin ku ni Allah ne na kashe in zan taimake ku ba za ku yi da ku to amma da aka zo kan annabi zai ce wa ma ramaita idan ramaita kai ma annabi da kai jiba ba kai jiba ba amma sai ce yayin da ka jiba can an ce da yake mumine ne ba annabi ba sai Allah ya ce walakin Allah Allah ne ya kashe su ba ko kashe ba to kai kuma annabi da kai jiban ba ba kai jiba ba lokacin da kai jiba dan kada kore irin nasu ya yi jiban to amma ba kai ba lokacin da kai ni dai saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi jiba Allah ya ce ni dai jiban kamar yana in yayi musaba ya ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi yadullahi fawqa aydihim ga hannun sahabbai ne hannun sahabbai akan hannun annabi Allah ya ce ai hannun Allah ne ba hannun ka bane ba hannun ka bane ko to saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ya Muhammad mai da ya Muhammad a ayyukan qawmi baka je idan nuna mutane ba izra mai da yayin da kai jifa bil hasa da tsakuwa لأن كلفا من الحساء لا يمنع عيون الجيش الكثير to Allah yana gaya masa to in dai ka jima ka san jiman ka ba zai iya shiga idon mutane gaba ɗaya ba to ni na kai yawwa lokacin da kai jima to an ji kai jiman to jiman ne zai isa shiga idon duk taron kafira to wannan kuma ni na yi walakin Allah harama na walakin Allah harama باتساد ذلك السادة وانشأنك إليهم ذو أقرب فعل ذلك يا يا أيك وانشأنك لن أرجعي كافري وليبلي المؤمنين لن يجرى المؤمنين منه دبعيش بلاء عداء بيوا حسنا لكو وهو الكريم الحكيم الإيمان إن الله سميع ألا يدين إلي أقوالهم كما قالوا عليم مثني بأحوالهم تعالى ينصر shine inda abuja ne yake cewa ai sai mun je mun sha giya mun yi kaza mun ta gaba kuma wai da aka zo yakin sai na addu'a Allahumma ajina kana aqda wa rahim wa atana bima la na alif fa aniru bi raka ahli na wai Abu Jalib kenan Allah da mu da Muhammadu duk wanda ya yanke zumunci a cikin mu wanda ya zo yanke zumunci ya zo mana da abin da ba ma so Allah ka halaka shi Allah ka halaka shi sai mu kai shi mummuna addu'a Allah ya Allah ya ni ko sami'un da ka wani me jin maganganun su na ji magana annabi na ce Allah ka bani nasara ka bani nasara akan kafirai na amsa kai ma na amsa naka ka ce wanda baya da aka manka ce Allah ya tsine mai ƙarya ne ba ko kai goma ka yace da ni da kai Allah ya tsine mai ƙarya Allah ya ce da ko tsine mai ƙarya to Allah ka halakar da wanda ya yanke zumunci in ji shi ba Allah ka halakar da wanda ya zo mana da abin da ba mu sani ba Allah ya ce kai ne kuwa sai aka halaka shi na'am zalikum al-islam wannan galawan haƙƙin gaskiya ne wato balawa anan kyauta ne wannan kyautan gaskiya ne wa anna allaha muhidu kaydil kafirin Allah yana rauna na kaidin kafirai in tasabtu إن كذبتم فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون in tasabtuhu ayyuhal kuffar idan kun nemi buɗi ya buka da ya tazubul fata ayyin qala haisu qala abu jahl to inda abu jahl din kenan yake cewa allahumma ayyuna kana akba jaban wa kana bima la na'rifu fa ayyinu ga algadata wa ina ta Allah ka halaka shi wani ce to in dai kun yi addu'a haka ne to baka ja kuma fito ga addu'a ya zo alqalahu hukunci bi halakin man huwa kazalika wanda ya zama kamar yadda kake faɗa abu jahl wa huwa abu jahl wa man qutila da wanda aka kashe ma'aru tare da shi dunan nabi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ba wa in tadahu an yakubi idan kuka hanu da barin kafirci da yaki fa huwa khairul lakum shidun wa khair wa in taqulu li qitali nabi sallallahu alaihi wasallam in kun sake dawa yakin annabi muhammad mu ma na mu ma za mu komo li nasrihi alaikum ba iya ganci kenan ba in kuntum uduna in kun dawo gobe mu ma za mu dawo muna nan mala'ikun mu suna nan ba sa bacci ba sa mutuwa walan tugni an ku biya tun taron jama'an ku bata tun kuɗe muku komai ba shay'an wani abu walau kasara da koda ta yawa wa inna allaha ma'al mu'minin allah yana tare da mu'minai bi kasri inna istinafan wa fatiha ala taqdirima wa anna allaha ma'al mushrikina na ya ayyuhal ladina amanu ya nuna gaba da gaskiya da Allah adiyu Allah ku bi Allah wa rasulahu da manzonsa wala tuwallu tuwallu kar ku kau da kai annu gaba da sabi mukhalafati amrihi da saba mana barinsa wa antum tasma'una ku kuna jin alqur'ani wal mawa'iz da wa'azi wala takunu kal ladina qalu sami'na kar ku zamo kaman waɗanda suke cewa mun ji wa hum la yasma'un ba sa ji kuma sama'a tadabburi ba ji irin na lura wa ti'azin da wa'azi ba وهم المنافقون سوني منافقين أو المشركون وهم مشركين
إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولا علم الله بهم فلا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون inna sharar dawami mafi sharrin masu tafiya a bayan ƙasa wato duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa da wabu ne sai da ya ce wannan dabba irin na mutum wannan mai ba allazi ya jibbu alal qalbi mai tafiya a bayan ƙasa shi yasa Allah yake cewa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha ana nufin da mutane da dabbobin anan Allah ce inna sharar dawami inda Allah a wajen Allah as-summu kurame an samayin haƙi gaji ba jin gaskiya ba albukum bai baye an zurgi gaba da hoce biyu da shi alladina la yaqiluna wadanda ba su da hankali walau alim Allah fihim khairan da Allah ya so ya san alkhairi cikin su salahan bi sama'il haqqi da jin gaskiya la asma'ahum sama'a tafahumin da ya ji da su irin ji na fahimta walau asma'ahum da Allah ya ji da su farlan farilla wa kada alima an la khairu bihim ya san ba alkhairi a cikin su la tawallaw anhu da sun juya wa hum uriyo suna masu kau da kai an kabulihi ga barin karbansa ina da dunjayayya wa juhudan da musu Allah yana cewa to ni ne man je da su ba tunda na san babu alkhairi a cikin su da na je da su ji irin na fahimta ko in ganar da su gini na ni gani na basira da sun yi imani amma tun da na san ba alheri tare da su sun ji ba su ji ba sun gani ba su gani ba ya ayyuha alladhina amanu ya ko dan gaba da gaskiya da Allah istajibu lillahi wa lir rasul ku amsa zuwa ga Allah da manzon Allah da zati da bi idza da'akum idan annabi ya kira ku bima yuhyikum da abin da zai raya ku min amri dini na al'amarin addini li'annahu sababul hayati al-abadiyya domin shi al'amarin addini sababin rayuwa ne na har abada rayuwa akwai muqayyad akwai abadiyya rayuwar duniya muqayyadi ne daga zaran daga ran da ka fado duniya sunan ka mutuwa kana fadowa duniya sunan ka matacce yawa saboda lokaci ne kawai kake jira lokacin nan ya zo babu jira to lahira in an shiga aljanna akan ce khuludun bila mautu khuludun bila mautu dan wuta kai ma khuludun bila mautu to rayuwar da yake da iyaka wanda yake tare da gurbata wanda yake tare da tashin hankali wanda yake tare da bacin rai wanda yake tare da bakin ciki rayuwar duniya kenan komi ka samu da duniya wallahi sai kai bakin ciki baka isa mai da abin da kake da shi da za a tara maka duk duniyar nan dukiya za ka nema za ka sai ka wata rana sai ka kwana da bakin ciki sai ka kwana da damuwa sai wani ya bata maka rai wanda ya fika cin arzikin sai ya bata maka rai ya mutuna maka ba abin da ya dace shi gaba to Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi yana kiran ku ne zuwa rayuwa na har abada rayuwar da ba bakin ciki dama da ka shiga wancan gida za a ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun to ko an so irin wannan kira wanda za a kira ku rayuwa madawwami ba rayuwa kayyadajje ne cike da tashin hankali ba wa alamu ku sani anna Allah Allah yahulu bainal mari wa qalbihi yana tsare tsakanin mutum da zuciyarsa fala fala yastani wa an yumina baya da ikon ya bada gaskiya au ya kufura ko ya kafirce illa bi iradatihi sai da nufinsa wa annahu kusancewa Allah ilaihi zuwa gare shi ne tushe runa ake tara ku fa ijabikum ya saka muku bi amalikum da ayyukan ku
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
نعم وتقوا فتنة وكياي فتنة إن أصابتكم فتنة إن قالوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة bata kan sauka akan waɗanda suka yi zalunci su kadai ne ba batta ummuhu tana gama su wa gairu da wani su wacce kiyaye ta bi inkarin mujibiha da da musun abin da yake wajen ta min al-munkir waye da annabi ya faɗi haka sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu Allah zai halaka da mu akwai akwai salihai a cikin mu ce kwarai kuwa faruwan Allah shi salihin ma ya halaka da shi yana zo zai halakar da ku da mutumin kirki da mutumin kirki ba in fitina yayi yawa sai dai za a ta da kowa da niyyarsa wajen tayarwa ne za a bambanta shi sa kullum ake sabo shi ke jawo fitina shi ke jawo bai shi ke dawo talauci shi ke jawo komi to idan talaucin ya zo yakan mai sabon kawai yake zama yake tabawa hatta mara sabon kai da kake taruwa a masallaci kana Allah Allah Allah ya ce an ja maka ba za a baka ba kullum kana kiran shi ba za a baka ba to fitina kenan dukkan a jawo fitina ya an jawo fitina ba wanda zai yi kadai ba za su yi ka karanta yaro za su Allah ya ce na ki wadancan sun ja maka kana wuri an kama kashe kashe kai mutumin kirki ne an zo har an kashe ka Allah ya ce wani an kashe wadannan suka ja maka an ce ku kiyaye fitina wanda in ta zo ba ko kadai ba har waɗanda suke da kirkin ba za ta ba wa alamu ku sani annallaha Allah shadidu ne ga mai tsananin hukuma ne neman kalaba ko ga wanda ya saba masa wasu roku tuna yi an tun dalilun yayin da kuke ba ku da yawa kankani mustad'afuna rauna na fil alli a cikin kasa fil alli na ayyub al makata takhafuna an yataqaddamukum an-nas kuna jin tsoron mutane su kauce ku wato ku dauke ku da gaugawa ya kuma kun faru su a kafire ku kame ku da gaugawa Allah subhanahu wa ta'ala yana tuna musu rauni irin na muminai a lokacin da suke maka su ne ba su da kuɗi su ne ba su da karfi su ne ba su zuwa ko ina Allah ya ce ku tuna da wancan lokacin wanda inda Allah ya ba ku dama za su iya fiye ku ɗaya ɗaya su halaka ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka shekara shida ba ba kai mutum arba'in ba shekara shida ba kai mutum arba'in ba Allah ya ce ku tuna irin wannan hali amma duk da haka fa awa ku Allah ya taro ku ila madina zuwa madina wa ayyadakum qawwakum ya karfafe ku bi nasrihi ne taimakon sa yau badar ranan badar bil malaikati da malaiku sannan kuma aka nemo manya manyan kafiran masu zabi su suka zo aka kankaye su a wurin karfi ya kai ga kudin da ake ganin ba komai bane gashi Allah ya karfafe ku da taimakon sa ya kawo malaiku warzakum ya azurta ku min at-tayyibat daga dada dan abinci algana'i daga nimomi la'allakum ku tashkuruna ku gode ma ni'amahu nimomin Allah wannan zan ayat da za a karanta ta sauka ne fi abi rubana da cikin wani mutum da ake ce abu rubana marwan ibn abdul munzir wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike shi zuwa bani quraiza liyanzilu don su sauka ala hukumihi bisa hukuncin annabi fastasharu suka ba shawara fa ashara ilayhi musu ishara annahu zabbu cewa yanka ne wato abin da ya faru shi abu lubanata wani mutum ne abokin waɗannan mutane su yahudawa yana da iyalinsa a cikin gidansu lokacin da maza Allah ya zo ya yi wannan yaƙi na bada tare da ƙarancin jama Allah ya taimake shi akan kafirai da ya taimake shi akan kafirai sai yahudu suka ce a to gaskiya mu mun yadda yanzu annabi dama an ce zai samu rinjaye to bayan shekara na uku sai aka zo aka yi yakin uhud da aka yi yakin uhud sai kuma abu ya juye can annabi ya samu nasara a wancan na farko tare da rashin yawa yau kuma ga annabi tare da yawan kuma ba a samu nasara ba ba a samu ba amma an samu me rashin samu an kashe wajen mutum saba'in cikin jama'ansa sabai sun gudu to samun nasara duk waɗancan sun je aljanna ne samun nasaran kenan kuma rashin samun nasara ga wajen kafirai ai yau ma mun rama yau ma mun rama sun ce alharbu shikan dama ya ki sakin guga ne yau ya kama in kun cuce mu a badar yau mun rama mun rama to daga nan ne su banu kurai da nan sai yahudawa da suka ta'a kai da muna ganin hukuman annabi ne ba ya samu nasara yau da bai samu nasara ba fa kai wannan annabtan ba haka bane ba ba haka bane to sai suka je suka da suka samu mutanen makka suka shirya da mutanen makka su zo gaba ɗaya ku yaƙi annabi gaba su ahzab kenan suka yi gayya suka zo wajen su dubu goma ga baki ɗaya suka zo dubu goma waɗannan su banu ƙuraiza da ɗin nan dama da su aka haɗa kai cewa in kun zo za mu taimake ku to dai magana ne mai tsawo a nan to da aka zo kenan annabi ya samu nasara akan waɗancan ya kore su sai kira shi abu rubana ta ɗin abu rubana ta abokinsu ne amma sahabin manzon Allah ne shi ya musulunta baya cikin su amma yana da gidan shi a cikin su yana da iyalai a cikin su sai na zama ya ce to ka je ka gaya musu lallai zan zo in yaƙe su amma ka je duk abin da suka yadda su sauka a hukuncinka ka je ka yi shawara da su ya za su miƙa kansu ne ko ko sai mun je mun bafa da gidansu amma za na zama ya yaƙe shi da ya je sai suka zauna suna shawara da shi abu lumanta ya kake ganin za mu yi mene kaga annabi zai da mu to zai kamata ya bayyana sirrin manzon Allah ba me annabi zai da mu sai masa haka sai masa haka sai ya ce masa wato yana nuna musu annabi duk zai yanka to yana cewa annabi zai yanka ku din nan cewa ne yayi annabi zai yanka ku sai kuma ya ga a'a subhanallah shedan ya ribace ni na ha'inci annabi Muhammad ai Allah bai ce ba a ce to ne sirrin annabi ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan da jin haka a zuciyarsa sai tashi daga daga wajen su ya da wajen annabi yana zuwa sai shiga masallaci sai daura kansa ya daura kansa yace ba mai kwance ni sai Allah sai manzon Allah to annan ne annabi aka ce ya rasulullahi ga dan zakan ka can kuma yana masallaci ya daura kansa annabi yace yace ma race wallahi na hayince Allah na hayince ka ba abin da ya cancanta da kaina sai daure kaina na daure kaina sai da Allah yake sai da Allah ya a'a haka aka yi toka ko hayin ce Allah ya ce to gare da yau ga hannun Allah ko aka ce ni ko ya za'i to shine ana nan sai Allah ya saukar da wannan aya to da Allah ya saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima ke ki kwance shi Allah ya kwance shi to da aka je kwance shi ne ce ke Fatima baban ki nace zai kwance ni ba ke ba yace a je a ga mishi Fatima ba jini na bare ta kwance shi to shi ne Allah yake ce to kar a ƙara yin haka an karbi dubansa ya yi wannan ne na amanu la يا ta أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ya ayyuhal ladina amanu kaga Allah in zai saukar akan mutum zai sai gaba ga baki daya dan ba a ce a wuri ba na gaba don ba su imani gaba daya da shi wanda yayin da masu shirin yin la ta gunullah idan kun ga in ci manzon Allah Allah ya kan cire ne shi shi aka za aka ha'inta kamar in an zo cutar Allah zai ce yuruna Allah wa rasuluhu kamar yanzu a ga Allah zai ce bi Allah wa rasuluhu to gashi ya ha'inci manzon Allah ne Allah ce ba da annabi kake ba da ni ne to kar ka kara la ta hunu Allah wa rasula kar ku ha'inci Allah da manzonsa wala ta hunu amanatikum kar ku ha'inci amanonin ku ma'asumintum alayhi abinda aka ba ku amana min addini na daga addini wa gairi da walinsa wa antum ta'lamun ko kuma kun san cewa ha'incin ne dan ya ce yana gamawa ya ce ban gama faɗin maganan ba sai da miji zuciya na ya canza na san na hayanci Allah na hayanci mazan Allah dan ce na san abin da yasa kai ba wani abu bane dukiya ne da yaya saboda dukiyan ka da cikin su da yayan da cikin su to wa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitnatu ya'yan ku da dukiyan ku fitina ne lakum gare ku sadatan masu tsarewa na gori lahir daga barin al'amarin lahira wa anna Allah yadahu ajrun azim Allah kuma yana da lada babba fala tafutuhu ba za ku tsere ma Allah ba بمراعاة الأموال من كيوان دوكيوي ولا آ... ولا أولاد ديايا والخيانة لخائن شين لأجلهم دونسو ونزلت ألا تسوكا آية يسوكا في توبته أكرمان توبانسا يا أيها الذين آمنوا يا ودن دوك بارك السيانة ألا إن تتقوا الله إذا مكتب أوران ألا بالإنابة تقوما وابا ألا وغير هذا ونسى يجعل لكم فرقانا zai sanya maku matsari bainakum wa baina ma takhafuna tsakaninku da abin da kuke tsoro fatan juna ku tsira dama shi yana tsoron cewa idan bai gaya musu abin da annabi zai yi ba shedan ya gaya masa cewa kaga gidanka na cikin su ƴaƴanka na cikin su sai su kashe maka ƴaƴa ku kwashe dukiyar sai da ya shiga kuma sai Allah ya dawo masa da imani sai Allah ya ce in dai wannan ne ku daina jin tsoron komai wai kafana muku sai Allah yana kankare ku munanan ayyukan ويغفر لكم ذنوبكم في غفر دامك ذنوبكم والله ذو الفل الا ما ابوكم فلان العزيز ذي الجلال
وإذ يأمر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
نعم ويذكرك متى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يمكر بك الذين كفروا يا إن كافرين سكتارسنا ما يكرش وقد اجتمعوا سلطان للمساواة بين شاور أعداء الندوة fi sha'anika a cikin sha'aninka akwai darun nadwa wato gidan shawara na manyan kafiran Qurayshiyawa maka darun nadwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara samun karfi a Madina suka ji cewa mutanen Madina farko mutum biyar sun zo sun musulunta da shekara ya dawo aka samu mutum goma sha ɗaya da shekara ya dawo aka sake samun mutane sai suka ga to al'amarin annabi ba in muka bashi ya tafi ci gaba lalle ne ba mu san abin da za a yi ba to shine suka tafi shawara Allah yana gaya yana tunatar da shi abin da ya faru da aka taru a shawara manya manyan kafirai suka zauna me ya kawo me ya za a yi shawara akan wannan mutum wanda ya raba kanmu ya zage iyayenmu ya mai da musa hufai to a lokacin ne tsohon najadu ya zo shedan ba sai ya zo da sanda da kwaf da kwaf da kwaf daga ina kake tsoho sai ce ni tsoho ne daga najalu me ya faru a na ji kuna shawara akan mutumin nan ne na zo ba za ku rasa ra'ayi ga tsoho ba ka san tsoho yana da dabaru da yawa ya so zauna sai abu jahali shine babban mafiyaci kowa ya kawo shawara wanda ya ce shawara yadda za mu yi da shi wannan mutum wanda ya mai da mu wawaye mu gina daki mu sa shi mu kulle dan wundo za mu bari mu dinga tura mishi abinci ya yi ta ce a ciki har ya mutu in ya mutu kaga ba wanda zai zo wajen shi sai tsohon nan yadda ya ce wa wa suna can a waje za su yi yawa su zo su bushe ɗakin su dauke shi ba wannan ne shawara ba sai wani ya ce to abin da za mu yi kawai tun da ya zama haka mu samu jaki mai kyau mu ɗora shi kawai mu ɗaura mashi ‘yan kayan shi mu kore shi a garin sai ya zo tsohon nan yadda ya ce wa wa ya je ya karfi kuma ya dawo ya yaƙe ku sai abuja ne ya tashi ya ce ni ko shawara na kaga mun gari shawa gida goma sha biyu ne mun san gidan su Allah ba za su ci gaba mu samu gida goma sha ɗaya mu ɗauki ƙato kowanne a ɗauki ƙato guda ɗaya kowa ya ɗauki makami mutum goma sha ɗaya nan su ɗauki makami idan annabi ya zo ya kwanta da daddare inda yake baccin nan a yi mashi zara ɗaya gunduwa gunduwa kaga dai gida ɗaya ba za su iya yaƙi da gida goma sha ɗaya ba kaga mun gama da shi an huta iyaka ne mu biya biya ya za a yi yaki dan da kuma da shine ko ni zan bayar sai gobe na gidan ce yawwa wannan shine ra'ayi wannan shine ra'ayi to suka shirya za su yi wannan manzon Allah na ciki Allah ya aiko masa da daddare ka tashi da daddare ka fita yau to shine Allah yake tuna ma annabi lokacin da kafirai suke makirci ne su gwada su daure ka wa ya su da su tsare ka wannan wani ya kawo shawara aw yaqtuluka ko su kashe ka kulluhum dukkan su shawara abu jahali kenan qatalaka rajulan wahidin kisan mutum daya aw yukhrijuka ko su fitar da kai daga makka ba Allah ya ce wa yankuruna wa yankurullah suna maka makirci Allah na makirci bi tadbiri amlaka bi shirya al'amarin ka bi an auha ilayka Allah ya maka wahayin ma dabbaruhu abinda suka shirya shi wa amara kai hore ka bar gudu da fita wallahu khairul makirin Allah shine mabibicin masanin makirci Allah baya makirci shine masanin makirci za ta zalim ayatuna idan an karanta ayoyin alqur'ani akan su kalu su ce qasamina mun ji qur'ani ne law na sha'u la kullu mithl hada da mun ga mu ba za mu faɗi irin wannan ba mu yi faɗi haka nadir ibnu haris liannahu kana yati haira yana zuwa garin da ake ce haira ya tajiru yana tijara fa shi sai ya siyo kutuba a kafalin ajimi littafan labarun ajamawa in ya zo sai ya tara kamar dai jaridu in ya je can sai ya so jaridu sai ya dawo ya ce to mun da muku wayi ni ma ku zo ku ji labari yana ta danta kuna nan baka kun ji Allah ya ce in ma haza sai su ce wannan alqur'ani da zama ba illa asadil alawwalin sai bi kare da mutanen farko wa yuqalu yayin da wani kafiri ya ce Allahumma in kana haza Allah in wannan abin da Muhammadu yake faɗa sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'uhu huwa al-haqqu shine gaskiya المنزل أبي صوتر ومن إنك تقولنك فأمطر علينا هجارة كجواوة ويشي الله إن كسياني الله كشري لهم وإن أبوت محمد يشي فتا كسياني الله أيمن الوزن أيمن الوزن من السماء لك السماء إما ذاتي والنبا تؤيتنا بأذان أليم كذا ومن أذاب من الذي على إنكاره مجيب من النبا من فضل هكذا يقولني وغيره ده وانا يرجع إذنه لا أن إذنه وإيها من درسا وحني أنه على بصيرة وجزم ده ينكئ بالله نبا جنسا قال الله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين أكرم الله wannan yana cewa ya hukuncin da matan da ta yi da wani tiriri shi ba matan shi wani kuma gaya ne amma kowane lokaci wannan tsiri zai yi da tunanin da kuma wajen aiki ya yi na tunanin da aiki da shi ne in bacci zai yi na tunanin wannan ba a cikin zaman zai ma yi ga ita da ita a yi na zara da ita kuma cikin asibiyori a abin da ta gano shi.
to dai da farko ya nemi tsari daga Allah shaidan ya ne shaidan neman tsari ake da shi sai ta istighfari yawaita ibada ya je ya nemi taimakon ma wanda za a shiga tsakaninta da shi azuminsa kuma wannan idan har ya fitar da mani azumi ya karye in ba da biyarinsa ba ne zai zaki azumi idan ko da biyarinsa ne to lallai ma har ka fara ya Allah ya tsare mana shaidani ya da kenan wannan kuma yana cewa ya yi alkawari ne zai dinga yin hailala guda dubu saba'in duk azumi yana ma iyayen shi da ruwan da uban Na'am.
yana da kyau kawai canza kwarai ya aikata ya kara da istighfari ya hada da saukan alqur'ani domin ladan haruffan abin da kake karantawa su ne ake kai wa kabarin mahaifa din wannan ladan da za a baka shi za a kai musu ladan karatun qur'ani yana da kyau istighfari yana da kyau ayyana da musamman yana da kyau don ayi mai iyaye yana zama wa fida'i fansa daga cikin mummunan halin da suke ciki in suna ciki su koma kyakkyawa in ba su ciki kuma su kare ganin haske
ya halatta a yi ma shugaba wanda za ya tausayin jama'a a du'a'in alheri
to an shi ko kai mai du'ayin alheri ko kar kai aikin shi aikin shi shi ne idan ya yi alheri zai gani ko in ya yi shari zai gani sana idan kan yi ma alherin da ya ma wani ba ba shi ya ma shari ba idan ne an yana zalunta mutane a zane na daga hannu na addu'a annabi ya ce ittaqu du'a al-mazlum ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta yarfa'uhu Allahu fawqa al-jamaa Allah zai ɗaukaka ta a girgije za ta faɗi da gaban ubangiji sai Allah ya ce la ansurannaki wa la ba'dhi wallahi sai na taimake ki ko ba yanzu ba ko ba yanzu ba sai na taimake ki sadaka addu'ar wanda aka zalunta ba da kai idan kai yayi maka alheri kai tsakaninka da jiya za ka mashi da alheri wannan daidai ne ko zalincin wani ai zai ma wani kyautatawa don yi maka kyau da dawa ba hana kai mishi addu'a ba ya kyau da dawa maka amma kuma wanda sun yi zalintan kuma gaban su ma su ce alaɗi ne mana
akan wajen yau wani yana ce Allah ba ya tsoro da nuna wannan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya yi Isra'i ya yi Ibrahim wasu malamai suna cewa lallai ya ga Allah wasu kuma suna inkari kai
wannan alqur'ani ne ya kawo shi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياته لله النبي يا إسرائيل إدراج kuma daga sabon ne ma aka samu haka sai da tana Aisha matar annabi na kusa da shi tana cewa an yi Isra'i da Mi'raji da annabi a cikin bacci ya ga Allah a cikin bacci shi ko Abdullahi ibn Abbas yace ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi kurkuru wannan sabanin sabai da ya gane su shi za ka ga wani na wani da bayyana ne haka da shi nayi annabi ya ganshi kurkuru wasu kuma ita Aisha hujjanta ta ce ai ni ban taɓa rasa jikin annabi a ɗaki na ba kullum yana ɗaki na ban taɓa rasa a Aisha bai kamata ke wannan magana ba lokacin da aka yi Isra'ila mai raji da shi ai bata zo gidan ba nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a- a Makka amma bai tare da ita ba sai a Madina to kuma shi Isra'ila mai raji an yi da annabi ne yana da shekara biyar a annabta sauran shekara biyar ya bar makka ya koma madina kaga tsakanin su da nisa saboda haka nan bai kamata ba to Allah ya kulli halin ikhtilafin ummati rahma annabi in ya ga Allah ma ai ya ce ya ya- ya kai ya gani ne wani ya dauka cewa Allah ya ce la masu cewa bai ganshi ba la tuku da absa la tuku ai ido bai ya gane sa to ba suka ce to ai kuma Allah ya ce ma ka zama rufu'adu mara awan ma rufu ala ma ya ai ba qur'ani
a aka yi da wannan suna bi ke son su ne ga malam suna malam addu'a Allah ya kara mashi lafiya suna sauraron karatu ko wani lokaci suna jin daɗin wannan karatu su ne mutanen fage banga aba da ya kwace Allah ya saka mana da alhamdulillah Allah ta Allah mulaki Allah ya zama da da'i kamar gafarta mana خاتم ما سبق ناصر الجوهري نصر مالك سبحانه وتعالى الرحيم قال ما مجال بنا